صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاد يا قوة شوال يرمائكي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da tara da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida karatunmu na goma sha shida a cikin littafin arrahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam ya ce al'imaratu bil hijaz yadda shugabanci ya kasance a Hijaz a yankin Makka da Madina kenan. Waliya Ismailu alaihi salam annabi Ismail amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya jagoranci za'amata Makka shugabancin Makka wa wilayatil bait sa'annan kuma ya shugabanci wato jagorancin ɗakin Allah shi ne shugaban makka sa'annan kuma shi ne shugaban wato ɗakin Allah shi ke kulawa da ka'aba tula hayati tsawon rayuwa shi tsawon rayuwa annabi ismail alaihissalam shi ne shugaban makka sa'annan kuma shi ne wato jagoran kulawa da ɗakin Allah kasan kulawa da ɗakin Allah wato abu ne mai mahimmanci kwarai abu ne mai daraja kuma laraba suna baya mahimmanci sosai saboda babu daki a duniya mai daraja kamar shi babu dakin da yake tara mutane a duniya kamar dakin Allah saboda haka hatta bakon dakin Allah yana da daraja yana da daraja idanun shugabannin makka a idanun mutanen makka a idanun mutanen ƙasar saudiya ba gaba wanda yake bakon wannan dakin ba bakon makka ba bakon makka daban bakon dakin allah dama ka zo ne kai sati biyu sati uku ka koma wakka to kana da daraja sosai duk wanda ya taba ka ba zai shi daɗi ba duk wanda ya yi yunkurin cutar ka aka gano to ko ɗan ƙasa ne sai an yanke mai hukunci don kai ya ɓata ma mutane suna saboda kai bakon allah ne domin taba irinka yana yi jawo matsala yasa ba su yarda amma in zama kake cira ni kaje diga kaje saudiya wannan daban muna gane wa ku to saboda haka suna ba wato kulawa da daki Allah duk duk gidajen da kake gani zagaye da Ka'aba duk an yi su ne saboda kulawa da daki Allah abinda ake samu da shi ake ba dakin Allah hidima to abinda ake samu na waɗannan manyan gidajen na wutar-wutar duk abinda mutum ya samu sai ya zuba ga ɗakin Allah. To, annabi Ismail tsawon rayuwar shi ya zamanto shi ne jagoran kulawa da wannan ɗaki. Wato, wufiya annabi Ismail a.s. ya rasu wa lahu yana da shekara 137 lokacin da ya rasu. Walahu mi'atun wa saba'atun wa salatuna sana. Thumma waliya wahidun sa'an nan ɗaya daga cikin ɗiyan shi ya jagoranci makka ma'ana ya gaji baban shi ya ci gaba da jagorancin makka wakila aka ce ithnani min abna'i biyu daga cikin 'ya'yan shi sune waɗanda suka jagoranci kulawa da ɗakin Allah subhanahu wata'ala da kuma garin makka gaba daya an ce mutum ɗaya bayan shi daga shi abin ya yanke an ce kuma mutum biyu daga su shugabancin ya yanke ɗiyan na shiga sunan guda biyu na bitun ثم قيدار نابت دن إسماعيل da kuma Qaidaru dan Isma'il wa qila al-aks kuma an ce ma an bada sabani sabanin haka kenan bana dai bayan rasuwar shi ko dai ɗaya daga cikin yayan shi ko bi daga ci ko kuma bayan rasuwar shi ma babu wanda ya jagoranci makka shikenan daga gare shi ne abin ya kare wallahu ta'ala alam ثم ولي امر مكه مالai yace sa'annan ya ci gaba da jagorancin lamarin makka ba'dahuma bayan su jadduhuma kakansu wai kakansu mudab kakansu na bangaren wa na bangaren uwarsu domin kakansu na bangaren uba annabi Ibrahim Mudad ibn Amr al-Jurhumi Mudad dan Amr al-Jurhumi wanda ya haifi mahaifiyarsu shi ya jagoranci sha'anin Makka gaba daya da garin Makka din da dakin Allah fantaqalat za'amatu makka sai shugabancin makka ya cirata ya koma ila jurhum ya zuwa wannan kabilar jurhum kabilar da mata annabi isma'il ta hito daga cikin su kamar yadda muka gabatar can baya ko awa wa dallat fi aidihim kuma haka ta kasance shugabancin na makka a hannunsu an dauki lokaci mai tsawo su ne shugabanni wa kana li auladi isma'ila ya kasance 'ya'yan annabi isma'ila suna da markazun matsayi muhtaram abin girmamawa saboda mi limali abihim saboda abin da ya tabbata ga babansu min bina'il bait na ainihin ginin ɗakin Allah saboda babansu da shi da baban shi suka gina ɗakin Allah shi yasa ake ganin shi da daraja kuma ake ganin ƴaƴan shi da daraja muna ganewa ko amma walam yakul lahum min al-hukmi shay'un babu komi ga hannunsu na shugabanci ko na hukunci su yan kallo ne amma dai suna da daraja muna ganewa ko dama can shugabanci ga hannun malamai malamai sune ma sune malamai kuma sune shugabanni kwace musu akai dama malami in zai shugabanci to duniya za ta zanna lafiya amma wanda bai da alaka da addini kuma shine shugaba to kaga yaya kaga addinin ku sai la haula wala quwwata akan shi addinin ku ya shiga uku to saboda haka an yi zama su ne malamai kuma su ne shugabanni daga baya juyin juyi hali da kuma ainihin kaddara ta Allah subhanahu wataala ya sa abin ya kuce musu ya koma ga waɗanda ba cikin su suke ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ne yake juya lamurra yadda ya ga dama. To saboda haka suna da daraja, kamar yadda malamai ana ganin su da daraja amma mi ba su da ta cewa game da shugabanci ko hukunci. Dan abin da za su yi a saurare su shine shawara. In an ga dama a ɗauka in ba ga dama ba. To ko yanzu a shugabanci ai haka ne ko? Malamai suna da daraja. Ta abin da ya taso wanda ba shugabanci bane addu'a ake nema da kuma yanayi tsayawa wata matsala to dole a kira su saboda darajarsu ba za a kira kowa ba in ba su ba amma cikin wannan suka ce suna da wata shawara game da abubuwan da ake gudanarwa na shugabanci suka yi hanci a to wannan za mu diba ba shi ya tara mu abinda ya tara mu ga yanan fitina ci gaban mu ke da Allah kama da addu'a su kan gudanar da hukunci gudanar da shugabanci ba su da ta cewa a ciki amma dai suna da daraja ta wannan bangaren to haka ayan annabi Isma'il su ma suka zama to ga su da girma da daraja amma dai ɗan kallo ne a wurin gudanar da shugabancin garin Makka wa madatid duhur malai yace zamani ya shude wal ayyamu da kwanaki suka shude wa lam yazal amru auladi Isma'ila ba'ilan al'amarin ayan annabi Isma'il bai gushe ba yana da rauni ɗan ƙararrami ne ɗan hibkin nan ne layuz karɓa ma a faɗin shi game da mi game da shugabanci haka abin ya tsaya hatta ba'ufa amru jurhum har sai da lamarin wannan ƙabila ta jurhum su shugabanni din sai da lamarin nasu ya mai rauni ƙubaila buhuri bukta nasar gabanin bayyanin sarki bukta nasar wani sarki wanda aka yi wanda aine ba nasari wa akhadha najmu adnan siyasi tauraruwan adnan ta siyasa ta kama ya ta'allaq ta kama haskawa da walqiya bana adnan shi ma yana daga cikin jikokin jikokin wa annabi isma'il alayhi salam ko to a zamanin shi shi ma ainihin tauraruwar shi ta siyasa sai ta kama haskawa tana walƙiya mana yayin shi ya zo shi ma fi ufuki sama'i makka a cikin sararin samaniyar makka mana a wannan lokacin gab da bayyanan bukta nasar wato zamanin adnan bin isma'il ko ko adnan jikan jika annabi isma'il alayhi salam منذ ذلك العصر tun wannan lokaci bi dalili ma jaa saboda dalilin abin da yazo bi munasabati ghazwi bukht nasr game da ainihi wato yakin da bukht nasr yayi lil arab ga larabawa fi zati irq a wurin da ake cewa zati irq amma san zati irq ko ina ne zati irq yawa miqatun mutanen iraq inda suke daukar niyan aikin hajjinsu ko umarsu to a wannan wurin bukta nasar yaƙi da larabawa a malam ya ce ba inna ƙa'idar arabi domin jagora kumandan yaƙi na larabawa a wannan lokacin filmaukiya a cikin wannan yaƙin da aka yi lam yakun jurhumiyan bai kasance ba jurhumi ba bal kana adnana nafsi a jagoran ya kasance dai shine adnana da kanshi mana a zamanin shi ne kenan wa tafarraqat banu adnan to iyan adnan din masu ma sai suka wawace suka rarrabu ila yaman ya zuwa kasar yaman inda ghazwi a inda ghazwati bukhta nasr الثانيه a wurin yakin bukhta nasr nabi da akai shekara ta 587 وذهب برخيا برخيا يتهي صاحب يرميا واتو أبوكين يرميا كوكما الماجر يرميا النبي الإسرائيلي النبي وانديك بإسرائيلي يرميا وهي يرميا أرميا وكينا cikin sunayen shi kenan yarmiyahu ko armiyahu ana faɗin haka ne annabi ne daga cikin annaban bani Isra'ila waɗanda aka yi bayan annabi Musa ko? Kasan annaban bani Isra'ila yawa gare su, su Shamu'un, da annabawan, su Hizkil da annabawan, su Shamwi annabawan suna da yawa. To, Barkiya ɗin nan almajiri ne na armiya. koyar miya annabi wanda ya shar miya din nan annabi ne al-isra'ili na bani isra'ila ya tahi bi ma'ad a ma'ad ko sai ya tahi ila harran ya zuwa harran min sham da kasar sham harran garin su ibnu taymiya ke to ya tayi ila harrana min ash-sham zuwa harran daga kasar sham balamman kashafa daqt bukht nasr yayin da wato mutum lambar bukht nasr ya ya dauki ya kare kenan raja ma'ad sai ma'ad ya dawo ila makka ta zuwa makka lokacin da mutum lamba ma'ana kuncin rayuwa kaza wani kuncin rayuwa in ya fara sai ga kamar ba zai kare ba ga manan cikin kuncin rayuwa wajen wata ɗaya muna fama da mai muna tushen wahalar shi zai karewa insha Allah kuma a dawo yadda ake da sai a yi ta tuba domin duk muke ja makan mai falam yajid min jurhum bai samu kowa daga cikin kabilan jurhum ba illa jausham sai wani da ake ce ma jausham ibnu julhuma dan julhuma فتزوج بابنته معانا sai ya aure da shi da ake cewa mu'ana fa waladat lahu nazaran sai ta haifan mashi wani da ake cewa nazar ko nizar sai ta haifan mai dan da ake cewa nazar nazar kuma yana cikin kakannin annabi kamar yadda za mu gani nan gaba ko yawa ibni ma'ad ibni nazar haka za ka gani can gaba wasa amru jurhum bi makkata ba da dalika sha'anin jurhumawa ya lalace yayi muni bayan haka a garin makka wa baqat ahwaluhu halayensu suka mati suka shiga uku suka shiga cikin kunci wa zalamul wafidina ilaiha sai suka zalunci masu tahowa zuwa makka mutanen da suke bakin makka sai suka zaki cutarsu suna zalunta su wastahallu malal ka'aba kuma suka halatta duke ka'aba duke ka'aba duke wace ce ta Allah ce ta yi makaba hidima ce a yi mata shahi na ƙasa a yi mata na bango a yi fenti a yi mata shi ne kawai a yi ta mata hidima wannan dukiya haramun ci duk waɗanda suka jagoranci kaba suna saunar su taɓa wannan dukiya su cita su waɗannan da suka zo sai suka kama cinta suka halatta ma kansu daga dole a shiga matsala al'amurin ladi kana ya gizo al'adananiyin lamarin da ya kasance yana bata ma adananawa rai ɗan adanani ke wa yuthiru hafizatahum kuma yana tado bakin cikin su da damuwarsu mana al'amarin bai dadi ba a ce jagorori na dakin Allah kuma su ne waɗanda suke cinye dukiya Allah kaga abin bai ba wannan dukiya ta Allah ana tara ta ne saboda mi ya aima ka'aba hidima kuma baki ma su ba a yi masa hidima in suka so an tara kuɗi tsawon shekara kenan in suka zo sai a yi ta masa abinci da sauransu wanda ba ya da hali kuma har yanzu abin haka yake walamma nazalar khuza'a to lokacin da khuza'a suka zo suka sabka bi marri zahran a wannan wurin da ake ce ma marri zahran wara'at suka ga nufural adnaniyina min al-jarahima wato gudun ƙauracewan wato adinaniyawa daga jarahima saboda wannan abin da suke istaghallat zalika su khuza'a sai suka yi amfani da wannan sabanin da ke tsakaninsu sabani da rishin jituwar da ke tsakanin sai suka yi amfani da shi muna ganewa ko faqamat bi ma'unati sai suka tashi da neman taimako min butuni adnan daga ainihin cikin mana wasu kabilu wasu ƴaƴan adnan wa hum banu bakr ibnu abdi manaf sune banu bakr dan dan abdi manaf ibnu kinana dan kinana bi muharabati jurhum suka nemi taimakon su da cewa a yaki jurhumawa tunda ba su shiri ko wa suka ce ku zo mu kama mu yake su hatta ajallathum an makka sai da suka kore su daga garin makka sun samu sun kore su kenan to abin da ya faru kenan wastaulat khuza'a suka zo suka mamaye ala hukmiha akan hukuncin garin makka suka zamanto ya hukuncin makka ya koma ga hannun su kenan su ne shugabanni fi awasitil qarni thani al-miladi a cikin tsakiya tsakiyan karni na biyu na haihuwa annabi isa alaihi salam mana wannan da ya faru ne bayan bayan haihuwa annabi isa alaihi salam walamma laja'at jurhum yayin da kabilan jurhum suka fake ilal jala'i ya zuwa gudun hijirar da aka matsa masu saddu bera zamzam sai suka rihe rijiyar zamzam suka yi ta watsa mata suka yi ta jewa mata duwatsu sai da ta cika suka rihe ta sakamakon mi sakamakon an kore su an ci su da yaki batun da su ma za su bar wurin to ba wanda zai amfana da wannan rijiyar sai suka daɗi ta wadara su mawdi'a kuma suka ɓadda wurin ta ma gaba daya shine darasu kaga darasu da larabci sun yi karatu kenan wadara su ma fi donan darasu shine sun ɓadda sun ɓadda mawuzai a wurin da rijiyar zamzam take suka ɓoye wurin shi nan wurin ya ɓace wa dafa nufiya a cikin rijiyar suka ɓoye suka binne iddata ashiya abubuwa masu tarin yawa duk suka zuba ciki waɗanda suke na tarihi ne dukiya ce ta kaba ƙwarar ibn ishaqa malam nan ishaqa ya ce fa kharaja amru ibn al-harith sai amur ɗan alhari sai hita ibn mubad ɗan mubad aljurhumi mutunan jurhum bi ghazalayil kaaba ya fita da wato barewun kaaba guda biyu wato wasu abin nan zinariyoyi ne guda biyu cikin dukiyar Ka'aba cikin Ka'aba suke tsarin su kaman tsarin barewa yake haka kama an yi hoton barewa da su aka ake su to sai ya gudu da su ya hita da su lokacin da suka yi gudu wa bi hajarin ruknil aswadi kuma ya dauke dutsen wato bakin dutsen da ke jikin Ka'aba shi ma ya gudu da shi wa da fana humadis sai ya binne su fi beri zamzam a cikin rijiyar zamzam wantalaka huwa man ma'ahu ya tafi da wanda yake tare da shi min jurhum daga jurhum ila yaman duk suka gudu suka tafi yaman fa hazanu ala ma faraqu suka yi bakin ciki akan abin da suka rabu da shi min amri makka na sha'anin makka wa mulkiha da mulkin ta huznan shadidan bakin ciki wanda yake mai tsanani to su suka ja makansa domin abinda kowa yake tsoron ya taba sun hidda tsoro sun taba a gani sun keta alhurman makka sun keta alhurman kaba shi yasa Allah ya kama su haka abin yake wa bi zalika qala amr a cikin wannan amr din dai shi wannan amr dan al-haris wanda ya wannan bandai ya kwashi da wannan zinariya ya zuba cikin rijiyar zamzam da a doce baki da yasa ciki da rijiyar ma ya rihita to a cikin wannan yake cewa ka allam yakun bainal hajuni ila safa kamar dai tsakanin hajun zuwa safa safa da marwa kenan ko anisun kamar dai babu wani abokin hira ko kuma babu wani mai ɗebe kewa walam yasmur bi makka tasabirun kuma kamar dai wani mai hira bai zanna yayi hira a garin makka ba mana wannan abu da ya faru shikenan duk mutanen makka suka wace ba kowa da aka yi wannan bana tsakanin khuza'a da azaniyawa da kuma mi da jurhum wanda aka kori jurhum shine yake wannan waka yana ka allam yakum bainal hajuni ila safa kamar dai tsakanin hajuni zuwa safa bai kasance anisun wani mai ɗebe kewa ba walam yasmur bi makka tasamir kuma babu wani mai hira da yayi hira a garin makka bala yace kai hakanan ne kunna nahnu kunna ahlaha ya ce mu muka kasance mutanen makka fa abadana sai ya karar da mu ya halakar da mu surufin layali cancanzawar zamani cancanzawar darari wal jududul awasir da kuma abubuwan da suke sabunta waɗanda suke masu kawo tuntubi su ma duk suka yi mai suka halakar da mu suka samu kai gaba Allah ya kiyaye kaga mutanen Allah ne mutanen dakin Allah ne suke kula amma sun zalunci dakin Allah shi yasa Allah ya kama su to haka abin yake ko haraka addini kake in kasa zalunci to sai Allah ya kama ka saboda ita haraka addini ba zalunci cikin ta me ya kawo zalunci ce ai bai kamata ma in ana zalunci ai zalunci wurin haraka addini to in kai tunda kai ba haraka addini ce gaban ka ba sai Allah ya kama ka kawai daga Allah ta'ala ya gama ka da wani bala'i ko ba ka da wani aiki sai na Allah amma saboda baka gudanar da shi yadda ya kamata sai Allah ya gaba da kai Allah ya kiyaye wa bi wa yuqaddar zaman Isma'il malan yace ana kaddara zamanin annabi Isma'il bin 20 qarnan da ainihi wato karni 20 qabla al-miladi gabanin zuwa annabi Isa haihuwa annabi Isa alayhi salam bana tsakanin zamanin annabi Isma'il da annabi Isa shekara nau kenan karni 20 shekara 2000 kenan wata kunu iqamatu jurhum sai tsayawar zaman jurhum ya kasance fi makkata a cikin makka wahidan wa 20 qarnan karni 21 shekara 2000 da dari guda takriban kusan haka wa hukumuhum ala makka hukuncin da suka yi a garin makka kuma zuha a ishirin na karnan shi ma kusan karni ishirin ne suna su ne sarakuna sun daɗe wastabaddat khuza'atu sai khuza'a suka ware suka kadaita shine istabadda bi amri makka da ainihin shugabancin makka suka zamanto su kadai ke shugabancin makka duna bani bakrin banda kabilan bani bakr alhali kuma kabilan banu bakar so suka kama masa akai wannan yakin ta ƙara su ma sun masu shigo-shigo ba ziri ku zo mu kama mu kwato mulki daga azzalumai ana kwatowa suka ce to kuma banda ku za a yi su ba su iya kwato mulkin dole sai an kama masu kuma mutum ya kama ma kuma sai ka ce to yanzu ba da kai za a yi ba illa annahu sai dai shi kana ya kasance ila qaba'ila mudar ya zuwa qabilun mudar salasu khilalin suna da wadansu halaye guda uku al'ula na farko addafu bin nas su suke da haƙƙin jagorantar mutane min arafa turowa gangarowa daga arafa ilal musdalifa zuwa musdalifa muna ganewa ku mana idan aka yi na arafa to suke shiga gaba su ne jagoranci a taho a taho ana biye su har sai an zo musdalifa su wannan kabilan ta mazar wal ijazatu bihim da kuma ketarawa da mutane yawman nafa ranar gangarowa ranar hita shi ba min mina daga mina ranar da za a hita daga mina a ta ina a ta arfa shi ma wannan wannan kabilar suke da wannan wa kana yali dalika ya kasance yana shugabanta wannan banul gaus kabilar da ake ce ma banul gaus ibn murra dan murra min butuni ilyas daga cikin yayin ilyas ibn mudar dan mudar wa kanu yusammuna suwafa sun kasance ana kiransu da suwafa sunansu kenan su masu wannan aiki wa ma'ana hadhihi al-ijaza ma'anan wannan tsallakawa annan nasa lalle mutane karu sun kasance la yarmuna ba za su yi jifa ba yawman nafr ranan hita hatta yarmi rajulun min suwafa har sai wani mutum daga cikin waɗannan mutane da ake ce ma suwafa sai yayi jifa ana sai ya fara sa'an nan kowa ya zo yi ثم إذا فرغ الناس من الرمي sannan idan mutane suka kare jifa wa radun nafar min mina suka so tashi daga mina ina an kare aiki akhadha suwafa to su wadannan sufa din sai su yi riko bi janibail aqaba da bangarorin aqaba guda bi inda ake jifa shedan din kenan balam yajiz ahadun babu wani mutum wanda za ya wucewa hatta ya murru sai sun zo sun wuce saboda su ne shugabanni sun mai kallo na sabilan nasi sa'annan su bar ma mutane hanya sai ta wucewa haka ake yi falamman karabacin suwafa lokacin da waɗannan suwafa ɗin suka ƙare warithahun banu sa'ad bin zaid manatu min tamim wato manatu daga tamim ya gaje su wanda wato yana daga cikin banu sa'ad ɗan zaid wannan hali na farko kenan daga cikin halayen babu wani kwafin wani to barbari tsari shi a saniya malam ya ce hali na biyu al'ifaba shi ne ifaba kwararowa sun mafi zu min aizuwa faban nas yake ce ma ifada kwararo gangaruwa min juma daga juma rana daga muzdalifa gadatan nahar safiyan ranar layya ila mina ya zuwa mina shi ma wannan ga hannunsa yake su ne shugabanni suke shiga gaba wa kana dalika fi bani udwan wannan kuma ya kasance a cikin banu udwan الثالثة نوكو إنساء الأشهر الحرمي jinkirtar da wato watanni masu al'urma. Mana, da larabawa, saboda tsananin jahilci babu addini, watannin da Allah ta'ala ya sanya su watanni ne ba a fada ba a yaƙi a cikinsu, in yaƙi ya kama su ce a yi yaƙin, can sai a zaɓo su watanni a ce to kuma sun mai gurbinsu. muna ganewa kamar yadda wasu ke amfani da watan ramadan in ya zo cikin dari su ce ai watan zahiri ba a zahiri to sai nan gaba sai zahin ya zo za a zama irin wannan haukan yake ce ma insa'u al-ashhur al-hurmi wanda Allah ya ce inna man nasiu ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يقول شو يجب من إنساء وكان ذلك إلى بني فقيم wannan ya kasance zuwa kabilan da yake cin banu fuqaim ibn ali min bani kinana daga bani kinana to kaji waɗannan abubuwa amma sauran shugabanci gaba ɗaya ga hannun wancan kabila ku za a yi amma waɗannan abubuwa guda ku wanda suka shahi ibada to zuwa wannan kabilar ta mudar suke wastamarrat wilayatu khuza'ata shugabancin khuza'a ya shure ala makkata akan makka 300 sana kusan shekaru 300 wa fi waqti hukmihim a lokacin hukuncin su ne intashara al-adnaniyuna fi najd dan adnan duk suka watsa a cikin najd can gabacin makka wa atrafa wa atraf al-iraq da kuma gefe-gefe na iraq duk suka watsu mana duk suka bar maka suka koma wani wuri wal bahrain da kuma bahrain bahrain tana ainihin gabas ko kuma kudu maso gabas ta makka ƙasa ce ita ma amma da can gari ne kawai obakiya bai atrafi makka ya yi saura suka zanna gefen makka butodun min ƙuraish waɗansu daga cikin ƙuraishawa wa hum hulul su ne hulul wasirm da sirm duk sunayensu ne mutaqatti'una suna masu ciccirewa wa buyutatin da kuma waɗansu gidaje mutafarriquna su ma dai rarrabe bi qaumihim a cikin mutanansu min bani kinana daga bani kinana wa laysa lahum min amri makka ba su da wani abu daga cikin al'amarin makka walal baitul haram ba su da komi daga cikin jagorancin dakin Allah mai daraja shay'un ba su da wani abu hatta ja a kusayyu bin kilab har sai da kusayyu ɗan kilab ya zo sannan shi ma ya kutsa ya samo masu yawwa ta cewa a cikin shugabancin makka da kuma jagorancin ɗakin Allah amma da can ba su da komi yan kallo ne su to shi ma kusayyu yana daga cikin kakannin manzo Allah alaihi salatu wassalam shine malam yace wa yuzkaru min amri qusayyin ana gayi daga cikin al'amarin kusai, anna abahu cewa lalle shi kusayyu baban shi mata ya rasu, wa huwa fi hidni ummi yana cikin cikin uwashi, ko kuma yana cikin wato renon uwashi lokacin da uwashi ke renon shi haka yana ɗan ƙararrami baban shi ya rasu. Wa na ka hat ummuhu rajulun, sai wani mutum ya auri mahaifiyar shi wani mutum min bani udra, daga kabilan bani udra. kan san bani uzra ko kowai bani uzra sarakan soyayya ke su ne wanda mutum a cikinsu in yi soyayya bai samu ba yana iya mutuwa in ya so mace bai samu ba sai ya mutu sai so ya kashe shi shi ne mai alburda ya ce ya la'imi fil hawal uzriyi ma'adiratan illi ilaka walau an safta lamtalubi ya la'imi fil hawal uzri ya ce kai mai zargina a cikin soyayya ta bane uzra lau an sabta inda ka yi adalci lamtar mida baka zarge ni ba inda ka san suwa ne ne bane uzra to irin ciwon su ne ya kama ni amma ni ciwon da ya kama ni ba na mata ba na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ma'ana ni ma saboda san manzan Allah ina iya mutuwa abin da yake nuna wa kenan so da nake manzan Allah yana iya kashe kamar yanda so yake kashe bani uzra to wani mutum daga cikin bani uzra sai ya auri wato mahiyar kusai dan kilam wa huwa rabi'atu ibn haram shine rabi'a dan haram ko dan hiram fahtamalaha sai ya dauke ta ila biladi ya zuwa garin su bi atrafi sham a gefen sham falamma shabba qusayyu lokacin da qusayyu ya tashi ya zama matashi yini shabba asba shabban raja ila makka ta sai ya dawo makka yace zai koma asalin garin su wa kana waliha idzaka ya kasance shugaban garin makka gwamnan garin makka ko sarkin makka a wannan lokacin hulail ibn habashiya shine hulail dan habashiya min khuza'a da khuza'a mun gane ko ka iya cewa wa kana waliyaha idzaka hulailu ibnu habashiya wa kana waliyaha saboda shine mi shine khabar kana muqaddam hulailu kuma shine mi ismu kana muakhkhar Allah ya samu dace fa khataba qusayyun ila hulailin sai qusayyi ya nemi aure zuwa ga hulaili ibnatahu auren yashi wadda ake ce ma hubai ko hubba ya nemi aurenta faraga ba fi hulailun sai hulail ya yi kwaɗai a cikin shi ce gaskiya ji daɗi shi kawai ya zo ne don shi ma ya ɗauki fansa domin ya wuri ɗiyan maka ya kaga shi ke kuma ɗiyan babba a cikin garin maka kaga sannan-sannan shi ma sai kaga ya dawo ya karɓi mulki wata rana ko ba haka ba da ka zama dan gidan sarauta ya kaga sai a ma sarauta kai in ka ci duk sarautar da kake so amma in dai bata shahi asalin ta gindin sarautar ba sai a maka ai yawa ka ce amma sarkin matasan marada dole a maka tun da kana auren fararraba fihi hulailun to sai hulailu yayi kwadaya a cikin shi wa zawwajahu kuma ya aurar da shi iyaha ga diyar tashi ya ce na baka auren ta falamma mata hulailun lokacin da hulailun ya rasu qamat harbun sai yaki ya tsaye tashi baina khuzata tsakanin khuza'a wa quraishin da qurayshawa addat akhiran karshe dai yakin ya kai ila taghallubi qusay zuwa cewa lalle qusay shi ya ci nasara ya galaba ala amri makkah wal bayt tashi to kuma in ya zama sarki kaga ba ka da damar ka ce ai bai gada ba yana wurin da sarkin makka kaga dole ka kyale shi bale kuma yaki akai yaki akai aka ci nasara kwacen mulkin akai kuma aka yi nasara wal bait da kuma dakin Allah subhanahu wataala ya zamanto duk ya koma gare shi ga shine shugaban makka kuma shine kuma shine shugaban dakin Allah wa hunaka salatu riwayat malan yace akwai wadansu riwayoyi guda uku fi bayani sababi hadhihi al-harb a cikin bayanin mafarin wannan yakin da aka yi al'ula riwaya ta farko anna qusayyan an ce shi qusayyu lamman tashara waladu yayin da ƴaƴan shi suka watsu wa kathura maluhu dukiyar shi tayi yawa wa azuma sharafu darajar shi tayi girma wa halaka hulailun kuma wannan hulailu silikin nashi ya mutu ra'a annahu aula bil ka'aba sai yaga cewa shi yafi dacewa da ka'aba wa bi amri makkah kuma shi ya dacewa da jagorancin al'amarin garin makka min khuza'ata wa bani bakr hiya da khuza'a da bani bakr da yayi su dacewa wa inna quraishan cewa lalle quraishawa ru'usu ali isma'il sune ainihin shugabannin ɗiya annabi isma'il wa sarihun kuma su ne bayyanannunsu wa kallama rijalan min quraishin sai ma wasu mutane magana daga cikin quraishawa wa bani kinana da bani kinana fi ikhraji khuza'ata a cikin koran khuza'a wa bani bakrin da bani bakar an makkata daga makka fa ajabu sai suka karba mai suka ce za mu kama a kore su yaji wannan riwaya ta farko kenan daga cikin riwayoyin mafarin kusai ya zamanto sarkin makka kenan asaniya riwaya ta biyu anna hulailan shi hulaili din nan shirkin kusai fima taz'umu khuza'a khuza'a cikin abinda khuza'a suke rayawa suke zato ausa qusayyan shi yayi ma qusayyu wasiya bil qiyami ala al-ka'bati da tsayuwa akan ka'aba wa bi amri makka da kuma sha'anin makka walakin abad khuza'atu sai dai khuza'a su suka ki an tumdiya zalika su shude wannan mana su sa hannu akan wannan al-imdad da larabci shine sa hannu sun yi li qusayin ga qusay domin ya zamanto shugaba suka ce ba su yarda ba dan yana auren da ya sarki ba su yarda ba fahajatul harbu bainahuma sai yaki ya tashi tsakaninsu a ƙarshe kuma su da suka yarda din su aka murkushe wurin yaki aka kore su riwaya ta bi kenan الثالثة رواية أوكتنا سوى أن حليلا لليشي حليل أعطى ابنته حبا يابا ديش داكي جيم حبا ولاية البيت يابا تجابولا داكي الله إذن تشوق با منا قاني وقو آه واتخذ أبا أبشان كما يدوك ونداكي جيم أبا أبشان al-khuzai wanda yake ba khuzai ne wakilan laha ya dauke shi shine wakili gare ta ita ce shugaba amma ga wakilinta inda ba ta yi zuwa ta yi tagwagwarmai a cikin maza ga hannunta komai yake amma wakili shi ke ta yayi wa kama abu a gamshan ne ko ya tashi bisa danatil kaba da ainihin hidimar kaba shine sadana niyabatan an hubba maimakin hubba shine wakilinta wa kana fi aqlihi shay'un shi kuma a cikin hankalin shi akwai wani abu mana yana da tabuwa hankali amma kuma shine wakili ko kaga ita macen ga karaman hankali shi kuma hukaci balamma mata hulailun kaga ilim abinda bahaushe ne ke cewa sakare kira mana shashasha in kaga wane ne kuma ku ta huta ne yawa in kaga samna ku ta huta ne in kaga diddai dukkan su mashiriri ta ne gaba daya to lamma mata hulailun lokacin da hulailu ya rasu khada'ahu qusay sai qusay ya yaudare shi washtara min ya yaudare shi wancan da mai tabo hankali washtara min wilayatul bait ya sai jagorancin dake Allah gari shi yace zo ka sai da mai tunda tababbe ne ko ba gaba yawa kamar wani tababbe ne da aka ce an raba gado gidan shawado cikin masallaci sai da masallaci ya tabuwa ce kuma ya samu wani tababban ya sayi yare ya masallacin kawai ne da shawo to kusai ya mai wayo ya sai da ya sai da ke Allah gare kuma ya sai da mashi bi azwalin da waɗansu wato kayayyaki minal ibil wannan da raƙumma suka ɗinku guzurrukan raƙumma ke kayan raƙumma au bazakin ko kuma da waɗansu butulla minal kamar na giya butallan giya ne tulunan giya ya baya su yace ka saida mana jagorancin naki Allah ya ce kawo saboda tababbe ne ya saida mashi a ɗakin masallaci aka saida da tulun giya walam tarda khuzatu bi hadha albay amma su khuza'a ba su yarda da wannan cinikin da akai ba wa hawalu mana qusayn suka yi kokarin hana qusay min albayti daga daki wa an albayti daga dakin Allah suka ce a'a ba su yarda da wannan cinikin ba domin ba saidawa to jama'a qusayyur rijalan sai qusay ya tattara wasu mutane min quraishin daga quraishawa wa bani kinana da bani kinana li ikhraj khuza'a domin su kori ku za'a min makata daga makafa a jabu su ma suka karɓa mashi waɗannan su ne riwayoyin da aka ce ga ta yadda kusai ya zamanto sarkin makka wa ayyan maka na malam ya ce kai din ma dai yadda ya kasance malamma mata hulailun lokacin da hulailu ya rasu ko ne ya kamata mu kwana kai bari mu tsaya nan wurin in kwanan ne sai bari mu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka sa mu gyara Allah ka yi wai tambaya ba ko wani bawa Allah da yake bara addu'a saboda ya tare gidan shi sabon gida ne ko tsoho wallahi ba ya ne tare gidan shi yana bara addu'a Allah ya sa tare wata zaman ta alheri Allah ya bashi alherin da ke cikin gidan sharri kuma Allah ya kare shi amma ko wasu mugaye mazauna gida Allah ta'ala ya kare daga sharrin su Allah ya sa su hakura su tashi ba tare da sun tutar da shi ko iyalin shi ba Allah ya karba mana Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka tsare mu daga bala'o'i gaba daya Allah wannan yaƙe-yaƙe da ake na duniya Allah ta'ala ka ba musulunci cin nasara da rinjaye a cikinsu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo mana saukin rayuwa sakamakon su ya Allah Allah ka dakatar da su kuma dakatarwa ta zamanto alheri ce gare mu ya Allah alheri ce ga rayuwar mu ya Allah Allah ka sa albarka da alkhairi cikin rayuwarmu ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu ayyuka masu albarka Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da haɗin kai ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين